بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da haduwa a wannan safiya ta ranar Lahadi wadda ita ce safiyar biyar ga watan Rabi'un al-Awwal shekarar Hijira ta 1446 wanda ya dace da lissafin 8 ga watan Satumba na shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na 14 insha Allah cikin jeren darussa daga littafin akhlaqul ulama littafin akhlaqul ulama wallafar al-Imam Abubakar Muhammad ibn al-Husayn al-Ajurri uh, mutumin kasar Bagadaza Allah ubangiji ya gafarta masa wanda al-Ajurri ya rusu ne a shekara ta 360 a kasar Makka inda yayin mujawara idan ba manta ba muna tabibiyan wannan malami a inda yake mana wato fashin baki game da dabi'u da halaye wanda suka dace da malamai da wanda basu dace ba yana tsoratarwa yana kuma kwadaitarwa uh, ya zo magana akan wato Uh, abin nan karhantarwa da yin Allah wadarai da ɗalibai masu yin tambaya ta ƙuri da masu yin tambaya na abin da ba zai amfane su a addininsu ko rayuwarsu ba da ire-irensu za mu tashi inda yake cewa a lambar tarjama ta 98 littafin ya kusa ƙarshe insha Allah ya ce akhbarana abu bakarin kala haddasana ja'far bin muhammadin sandali kala haddasana alfaddu bin ziyad kala samitu aba abdullahi Ahmad ibn Hanbalin rahimahullah yace naji malam Ahmad dan Hanbali al-Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya gafarta masa yaqulu li rajulin alaha alayhi fi ta'qid al-masail wani mutum irin waɗannan masu zangayin yana ta kawo wato abin nan yana ta kawo rigima yana ta kulla mas'aloli masu wahalar fahimta sai Ahmad dan Hanbali yace mishi tas'alu an abdin bayna rajulaini kai yanzu nan kana tambaya game da ina hukuncin bawa wanda mutane biyu suka mallake shi awa nawa zai a wurin wane in wane ya aike shi wane ya ce sai ya je nashi aiken yaya za a yi mutane biyu suna da tarayya akan bawa sun gaje shi ko makamanta haka sai gari ya waye sai Mr. A ya ce ka je gona sai Mr. B ya ce wallahi ba zai je gonan nan ba sai ce to alga ta mala yanzu ya za a yi irin wannan tambaya ta neman fitina ba shi yake da bawan ba ba shine bawan ba ba shine makwabcin masu bawan ba shi ba kowa bane sai Ahmad dan Hanbali ya ce mishi ya ce mishi tasalu an abdin bayna rajulaini kai wannan yanzu shine ya dame ka sal an salati waz zakati shay'an tantafi bihi me zan kai tambaya game da sallah game da zakka game da duk wani abu da zaka ci moriyarsa abin da ya shafi ibadarka abin da ya shafi mu'amalarka na saka mutane suke sai mutum ya ko wata matsala wata wata rikitace matsala sai ya tambaya akai to kai malami sai ka sai ka kwabe shi wani ka tambaye shi ka ce a ina abin ya faru ce wallahi malam musu ake a majalisar mu yau ka ce bari mu kira ku to hala kuma kai ne malami na biyar da suka kira za su kira wani su ji ta bakin shi kira wani su ta bakin shi ba addini suke nufi ba ba gaskiya suke nema ba ba fahimta suke nema ba to irin wannan ba a ba su amsa sai Ahmad dan Hanbali ya ce mashi ka tambaya akan abin da zai amfane ka sai malam Ahmad dan Hanbali mai ya mai quiz ya ce mashi ma taqulu fi sa'imin ihtalama ka san hukuncin mai azumi idan ya farki da rana kaga wannan zai iya faruwa da shi mutumin faqala rajulu la adri yace wallahi alga ta malam ban sani ba haka da zaka ce wani irin tambayar karanta mun ina tsina kal kausar ka faɗa mun yaushe ta sauka ko me ma'anarta ko ka san dalilin saukar da watini bai san wannan ba ka san ya ake ba'adi bai san wannan ba ka san hukuncin kaza bai sani ba amma zai dinga yin tambaya akan abin da ya shafi wata rigima da ya ji labari ko ya gani a Facebook sai ya ce mishi qala abu abdullahi tatruku ma tantafi bihi wa tasalu ana abdin bayna rajulaini ka je kana ka bar abin da zai amfane ka kana tambaya akan matsayin bawa tsakankanin mutane guda biyu inda ma tambaya ya ce alga ta malam me ma'anar fadin Allah daraballahu masalan rajulan ko fi shuraka mutashaki suna wa rajulan salaman kaga da sai a ce ai aya ce tambaya kai tana magana kan irin wannan qadiyar amma kawai neman fitina da tana zaune dai Allah ya kyauta ثم حدثنا عن روح عن أشعث عن الحسن عن صائم احتلم لا شيء عليه sannan sai Ahmad dan Hanbali ya ba mu karatun yace to malaman mu sun ce idan mai azumi yayi mafarki babu komai akan sa mafarki da rana na na na, na balagagu baya kare azumi wa hadathana ar-ruhin an habib ibn abi habib an amr ibn haram an jabir ibn zaid fi sa'im ihtalama qala la shay alayhi walakin yu'ajjilu al-ghusl cewa idan mutum yana azumi ya mafarki babu komai akan sa amma ya sauri ya tsarki ya gaggawa yin tsarki saboda tsarki cikar kamala ce qala muhammad ibn al-husaini malam al-ajuri yace falau addaba al-ulama'u anfusahum wa ghayrahum bi mithli hadhihi al-akhlaq allati kana 'alayha man mada min a'immatil muslimina intafa'u biha dace malamai za su ainihin horar da kansu su horar da masu sauraron su akan wannan kyakkyawar ɗabi'a da malaman farko suke akai wata ɗabi'a ɗabi'ar yin tankiya ga mai yin tambayar ta'annuti ko tambayar ƙwaƙudba ko ya uwa ka ta haife ka ko tambayar da ba ta da amfani malamai su dinga horar da su ta hanyar ƙin amsa musu da yi musu nasiha da nusar da su zuwa ga abin da ya fiye musu to da malaman da sun yi haka da sun kyauta kuma da sun taimaki addinin Allah wa barakallahu lahum fi ilmihim wa tafa'a wa tafa'a bihim ghayruhum da an ci moriyarsu wa barakallahu lahum fi qalili ilmihim da Allah ya musu albarka a cikin abin da Allah ya ba su matu jimin ɗin illa ƙalila wa saru a in matan yuta da biyu da sun zama limamai abin shirya abin koyi ta ma mai ke faruwa masu da'awan malanta yanzu da zaran ya ji wata matsala awa biyu da jin matsalar zai fostin cewa muna nan muna bayani yana tafi gagarumin raddi yana tafi gobe akwai muhadara gobe akwai zaman tattaunawa su suke ƙara ingiza wannan irin matsala su sai ƙara wa barna dawaki sai a zo a yi ta yin cece kuce a kan matsala a yi wata uku ana yin cece kuce a kanta ba tare da wani ya fahimci fiye da abin da ya fahimta ba ba tare da wani ya canza matsayin da yake a kai kafin a fara ba ba tare da wani ya gano wani sabon ilimin da bai sani ba babu tsoron Allah a ciki ilimi ya zama wato kayan alfahari kayan nuna isa da shi kayan nuna nima na iya shi sa sai ilimin sai darajar shi ta zube kima shi ta lalace su ma kuma dama malaman suna cin kima da daraja ne daga ta ilimin idan ilimi darajar ta zube automatically ba su da wata ba su da wata daraja a cikin mutane Allah ka gafarta ma wa amma al-hujjatu lil alimi yus'alu an ash-shay'i la ya'lamuhu fala yastankifu an yaqula la a'lam ta sai dauke ta gaba kuma yace sannan kuma kai malami ka sani abin da yake daidai gare ka idan aka tambaye ka abin da baka sani ba karka ji kunyar cewa ban sani ba idza kana la ya'lamu inda baka sani din ba wa hadha tariqu a'immatil muslimina min as-sahabati wa man ba'dahum min a'immatil muslimin wannan shine tafarkin sahabbai limamai cikin sahabbai da na bayan su cikin limaman musulunci ittaba'u fi dhalika nabiyahum sallallahu alaihi wasallama kuma annabi suke bi akan haka Allah ya kara mashi sira da aminci لأنه كان إذا سئل عن الشيء مما لم يتقدم له فيه علم علم الوحي من الله azza wa jalla ya kulu la'adari domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance an tambaye shi abinda Allah bai riga ya sanar shi ba sai ya ce ban sani ba shi da ake ma wahayi bai jin kunyi fadan ban sani ba sai kai dan tsaburburi da kai wa hadha yajibu ala kulli man su'ila saboda haka wa hakaza haka ya wajaba akan duk wanda aka tambaye shi wani abu an shay'in lam yataqaddam fihi al-ilmu wanda bai san komai akai ba an ya kula Allahu a'lamu bihi wala ilma li bihi wala yatakallafu ma la ya'lamu ya ce ban sani ba ilimin na wurin Allah kai ya ce sai ya ci da ƙarfi sai ya faɗa fa huwa a'azaru lahu inda Allah wa inda zawil albab cewa ban sani ba ya fi mai uzuri ya fi mai zaman lafiya a wurin Allah kuma masu hankali sun fi gane cewa ya san darajar kansa قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد أن عطاء ابن السائبي أم محارب بن دثار أن ابن عمر قال سيدنا عبد الله عمر يكي wannan isnadi ne jama'a mamlu'un bil a'imma gashi nan jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wani mutum ya zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala ya rasulullah ayyul biqa'i khairun sha manzo Allah a cikin duniyar nan wani waje yafi daraja gida ko kasuwa ko asibiti ko masallaci ko gona ina ne yafi daraja qala la adri tabi yace ban sani ba au sakata ko kuma yayi mai shiru fa qala mutum ya kada cewa fa ayyul biqa'i sharrun to ina ne kuma yafi sharri kala annabi ya ce la'adari au sakata fatahu jibril alaihi salam fasalahu sai malamin sa jibril alaihi salam sai ya kawo masa ziyara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi malamin sa jibril ya ce ala gafarta malam ina ne yafi daraja a cikin duniya ina ne yafi kaskanci fa qala shi ma sai ya ce la adri ni ma ban sani ba qala sal rabbaka sai annabi ya ce sayyidina jibril alaihi salam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mashi to ka tambaya mana ubangiji mana qala ma as'aluhu an shay'in yace wane mutum ɗan mala'iku ba mu da ‘yancin ba a ba mu damar mai tambaya ba sai abin da aka umarci mu wantafadan tifadatan ya yi wani irin jijjiga wato ya yi shakin saboda tsoron wannan ita kanta wannan magana kada ya sa'aku min ha muhammadin sallallahu alaihi wasallam sai da annabi ya kusa suma ya firgita saboda wannan firgicin da sai na jibril alaihi salam ya shiga qala mai riwaya yace sayyidina abdullahi dan umar kenan falamma sa'ada jibrilu alaihi salam da jibril ya tafi sama qala allah ta'ala sai allah ya ce masa sa'alaka muhammadun an ayyil biqa'i khairun qulta la adri annabi muhammad ya tambaye ka yace ina yafi daraja kace baka sani ba wa sa'alaka an ayyil biqa'i sharrun qulta la adri ya tambaye ka ina ne yafi rashin daraja kace baka sani ba qala mai riwaya yace fa khabbarahu anna khairal biqa'i al masajid wa sharral biqa'i al aswaq sai a sanar shi shi cewa ka je ka gaya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam cewa mafi alkhairin farfajiya a duniya sune masallatai mafi sharrin farfajiya kuma a duniya sune kasuwanni me yasa saboda masallatai masaukan mala'iku ne za su zo in ana sallah su jira suna daukan attendance suna daukan bayani in ana kanta alkur'ani su zo suna suna saurare su kuma kasuwanni fa su kuma matattarar shedani shedanu ne shi zama annaba wani hadisi yake cewa karka sake ka zama kai ne na farkon shiga kasuwa ko kai ne na ƙarshen tashi daga kasuwa sawa'un kasuwanni ne irin namu na gargajiya ko kasuwanni irin waɗannan na zamani da ake cewa molat ko ina ne dai sunan shi kasuwa to kai da ka zama kai ne na farkon shiga ko kai ne na ƙarshen bari she wani shedani na iya sanya maka wasu wasi ko ya halaka ka ko ya ji maka wani wato ya ji maka wani rauni ko ya cutar da kai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu wannan karan ilimi wanda da bai san shi ba kaga ashahidi shine an tambaye shi ya ce ban sani ba annabi kenan da aka mishi wahayi balantana wani mutum wannan hadisi ne kuma sai yana cikin sunan kubra ta al-imam al-baihaqi wa min qablihi yana cikin musaddaq na abu abdullahi al-hakim ne saburi malam ya sake cewa malam ya sake cewa wa akhbarana abubakar qala haddathana ahmad ibn harun ibn yusuf at-tajir قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن زاذان أبي ميسرة قال خرج علينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما وهو يمسه بطنا سيدنا علي يفتو وترانا ينا شافت كنسا وهو يقول ينا تشوا يا بردها يا بردها على الكبد yana yana jin dadi ya ce kai wannan magana ta muni sanyi akan hantata su'iltu amma la a'lamu fa qultu la a'lamu wallahu a'lam ya ce na ji daɗi an tambaye ni abin da ban sani ba Allah ya taimake ni na ce ban sani ba Allah ne ya sani wai wannan magana ce ta mai daɗi iya mai da al'amarin ga Allah yadda ya fi ƙarfin zuciyarsa da shaɗan bai ce to bari dai mu gani tamal albani ya ce gaji mutu ya ce duk da dai ban sani ba amma ina ganin kaza to da Allah ya taimake shi ya wannan sai ya ji daɗi har ya fito yana ba da labari a taya shi murna zama ku duba bambancin mutanen farko da mu na yanzu ya ce na ji daɗi yau an tambaye na abin da ban sani ba na ce ban sani ba yana cikin littafin alfaqihu wal mutafaqih na limamu abubakar al-khatib al-baghdadi da kuma al-madkhal ila sunan na abubakar al-baihaqi da abu muhammad ad-darimi a cikin musnadin sa wa haddathana abubakar qala haddathana abu ahmad aidan qala haddathana ibn abi umara qala haddathana sufyan an al-a'mash an muslim an masruq qala قال عبد الله يعني ابن مسعود kenan ayyuha nas yace ya ku mutane man alima minkum ilman wanda ya san wani karatu falyaqul bih to ya karantar da shi wa man lam ya'lam wanda bai sani ba falyaqul la a'lam fa yaqulu la a'lam yace ban sani ba wallahu a'lam Allah shi yafi sani fa inna min ilmi al-mar'i an yaqula lima la ya'lamu Allahu a'lam malam Abdullahi dan Mas'ud yake cewa daga cikin alamar ilimi ne mutum yake karantawa maka tambaye shi abinda bai sani ba ya ce ban sani ba Allah ne mafi sani wa qad qala Allah ta'ala Allah ya ce kul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifi kace musu bana roƙon ku wani lada akan abin da nake na karantawa kuma ni bana daga cikin mutane masu ci da ƙarfi Allah ya gafarta mala albani namu ba yake cewa wai shi ko bahaushe idan ka bashi fatawa sai ka ce Allahu a'lam sai ce to ai ka bata magana shi bai da ka jingina abin ga Allah ba kawai ka bashi fatawan za ka bashi amma an ka gaba faɗa ka ce to Allah shi ne mafi sani wai sai ɗauka wai duk ka rusa abin da ka faɗi a wannan shi ne abin da ya kamata mai da ilimi ga Allah domin siffarsa ne kayansa ne ɗan abin da ka sani ɗan hikin nan ka gama faɗin shi ka to Allah shi ne mafi sani ta yi a cikin ilimin Allah wannan abin da ka faɗa ba haka yake ba amma ka iya abin da ya sanar shi kake wa akhbarana abubakrin قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن سعيد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا ابن المبارك حدثنا محمد بن عجلان عن آه نافع عن ابن عمر أنه سئل عن أمر لا يعلمه فقال لا أعلم أن تنبي سيدنا عبد الله بن عمر وتما غنا ده بي سني با كمان da yake cikin littafin at-tarikh al-ma'rifatu wat-tarikh na Yaqub al-Fasawi sai ce ban sani ba waɗannan fa duka gibda gibdan malamai ne jama'a da ba taba ganin irin sa a wannan zamanin ba cikin sahabbai da tabi'ai da makamantansu Allah ya ƙara musu rahama da yadda wa akhbarana Abu Bakr qala haddathana Ja'far as-Sandari qala haddathana Ahmad ibn Mansur ar-Ramadi haddathana Muhadir an al-A'mash an Atiyya qala ja'a rajulun ila ibn Umar yas'aluhu an faridatin hayyinatin min as-sulbi yana tambayarsa game da farida wani gado wata mas'ala ta gado hayyina wata ke mai sauƙin fahimta mina sulb wanda ya shafi tsakanin ɗa da mahaifi shi ne a sulb a cikin gado wato wanda haihuwa ne ta haɗa gada ɗa da uwa ko uwa da ɗa ko uba da ɗa mun gani faƙala la'adri watakila gadon uba gadon ɗa gadon uwa su ne a sulb sai ce wallahi ban sani ba faƙalar rajulu faƙamar rajulu sai mutum ya miƙe faƙalar hu ba'adu man inda sai wani ya ce ala akhbartar rajula aka ce wa algata mala yana ka ce baka sani ba faƙala la yace ban sani ba wallahi ma adri na rantsa muku da Allah ban sani ba wannan yana cikin abin nan ɗaya littafin namu ibn abdul bari jami bayan ilmi wa fadli wa akhbarana abu bakr anba'ana harun ibn yusuf anba'ana ibn abi umar حدثنا سفيان أن يحيى ابن سعيد قال سئل ابن لعبد الله بن عبد الله بن عمر عن شيء an tambaye wani jikan sayyidina Umar shine Abdullahi dan Abdullahi dan Umar an tambaye shi wani karatu falam yakun indahu jawabu sai zama bai da amsa fa qultu sai ni nace masa ni wato Yahaya dan Sa'id kenan inni la u'zimu annahu yakunu misluka ibn ibn imam hudan yace amma abin ya bani mamaki wannan wace irin jarabawa ce a ce babban mutum ɗanɗan babban malami kamar ka yus'alu an shay'in la yakunu indaka minhu ilmu a tambaye ka abu ka jiran yanzu ga goyata wa kayadin a tambaye ka ce baka sani ba fa qala a'azim wallahi a'azamu wallahi min zalika inda Allah yace na rantsa da Allah yadda kake ganin abu wani gagarumin abin takeici to a wurin Allah bala'in ya wuce haka wa inda man aqala anillahi da duk wanda yake da hankali ya san waye Allah an akula da gairin ilmin in fada ban sani ba kai ka ce magana ta maka nauyi to a wurin Allah nauyin nauyin ya fa haka a wurin masu hankali ma nauyin ya fa haka ne magana babu ilimi au uhaddithu an ghairi thiqa ko kuma je in fadi maganar da ba daga amintaccen malami na samu ta ba wannan ma yana cikin khatibu a cikin al-faqih mutafaqih da littafin jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi na ibnu abdul barri sai dai isnadin akwai inqita'i a tsakankanin wato wasu abin nan wasu abin nan okay afwan wannan yana cikin muqaddimar sayyid muslim yana cikin muqaddimar sayyid muslim an tana shi ko na kasan shi ne yake wancan waje wa akhbarana abubakar qala haddathana abul fadli ja'far ibn muhammad as-sandari qala haddathana ahmad ibn mansur ar-ramadi haddathana abdur razzaq qala kana malikun yadhkuru fa qala maliku ya kasance yana cikin karantawa sai ya ce كان ابن عباس يقول إذا أخطأ العالم أن يقول لا أدري فقد أصيبت مقاتله idan malami ya zama shi ba a san shi da faɗin ban sani ba wannan an same shi a makasa wannan ya halaka malamin da bai san ban sani ba a cikin dictionary shi babu la adri komai ya sani dan komai da ruwanka ne dan uwa ne ne mai surutu ne komai sai ya tsoma baki da ce to wannan an harbe shi a makasa ana jira lokacin shi ne kawai ka kiyayi malami wanda komai yana da ta cewa akai da abin da ya kware da wanda bai kware ba da wanda ya bincike da wanda bai yi ba da wanda ya sani da wanda bai sani ba da duk abin da ya shafi rayuwa ko addini komai sai ya tsoma baki ba tare da natsuwa irin wadda ake tunani daga masani ba ce to wannan an riga an harbe shi a makasa ana jiran numfashi shi na ƙarshe ne kawai wa akhbarana abubakarin qala hadathana ja'far as-sandali anba'ana yaqub ibn bukhtan qala hadathana qala samitu ahmad ibn hanbal aba abdullah rahimahullahu qala samitu ash-shafi'i qala samitu malikan qala wannan isnadi ne mai ban sha'awa al-imam ahmad ibn hanbal daga al-imam shafi'i daga al-imam malik musassalun bi a'immatil bi a'immatil matbu'in قال يتي سميت بن عجلان قال يتي إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتل idan malami ya kulle kofar ban sani ba to an same shi a makasa wannan ma yana cikin al-faqih mutafaqih da kuma al-madkhal ila sunan na na na na na, na al-baihaqi qala akhbarana abu bakr qala haddathana ja'far haddathana salih ibn ahmad an abi salihu dan gidan abdullahi dan ahmad dan gidan ahmad dan hanbali kala yace samitu abdurrahman ibn mahdi naji malamin mu abdurrahman dan mahdi wani malami mai kwarjini din ya kuli yana cewa jaa rajulun ila malik ibn anas yasaluhu an shay'in wani mutum ya zo gun malik dan anas Allah ya kara masa rahama ya tambaye shi game da wata mas'ala fa qala hu malikul la adri imam malik imamud dunya yace ban sani ba qala rajulu sai mutumin yace fa'adkuru an ka annaka latadiri haba maliku yanzu haka kake so in koma in zai ba da labarin cewa baka sani ba a cikakken riwayar mutumin ya taho ne daga wani gari mai nisa ya zo da tambayoyin yana ta faɗa maliku na cewa ban sani ba wajen tambaya arba'in aka ce ya amsa ƙasa da goma ce yanzu maliku ya kake so mai tsakani da allah ana cewa duk duniya kai ne shugaban malamai kai ne babban malamin duniya a je a ce baka sani ba sai maliku ya ce mashi na'am ihki anni anni la adri ka je ka ba da labari ka ce na ce ban sani karka damu qala muhammad bin husayn man takhallaqa bi hadhihi al-akhlaqi wanda bi hadhihi al-akhlaqa wanda ya okay bi hadhihi al-akhlaqi afwan akwai babu man takhallaqa bi hadhihi al-akhlaqi kanat awsafuhu tilka tilka al-awsaf allati taqaddama dhikruna laha wanda ya siffanta da waɗannan siffofi to zai zama ya zama irin malamin da aka ambata na farko na kirkin nan mai irin wannan halayen na cewa ban sani ba eh zakarna laha taqaddama zikruna laha wasfu wasfu man na'afa'ahumullah bi'ilm sufofin waɗanda Allah ya amfanar da su da ilimi kan na farko kenan wa amma man kanat awsafu akhlaquhu al akhlaq al madhumati allati dhakarnaha wanda ku siffofin shi su ne munanan halayen da aka ambata daga baya lam yaltafit ila hada zaka ga bai iya juyawa yayin wannan abu bai iya cewa ban sani ba wata ba hawahu wanda ya bi son zuciyarsa wata azama fi nafsihi zaka ga yana jiji da kai shike wa kanshi kirari da yabo shine magorin kansa wata jabbara zaka ga yana da jabberanci yana da girman kai bai san darajar mutane ba bai san mutuncin masu mutunci ba walam yu'thir ilma fi qalbihi atharan ilimi baya barin wani burbushi baya canza masa zuciyarsa ya'udu alaihi naf'uhu balantana ya ci amfanin haka wa kanat akhlaquhu fi kathirin min umurihi akhlaqa ahli al-jafa'i wal ghafla zaga halayensa a mafiyon lokaci halaye ne na gafalallu masu jafa'i mutane wato masu wuyar sha'ani mutane wanda suke ba su ɗauki rayuwarsa lahira da muhimmanci ba ya sake cewa wasu azkuru min akhlaqihi aljafiya ma idza tasaffaha nafsuhu man kharaja an alakhlaqi ash-sharifa wa radiya li nafsihi bil akhlaqi ar-radi'a allati la tahsunu bil ulama alima annaha fihi bari na ambata muku wasu halaye da wasu ɗabi'u na mutumin da idan ya tsaya ya kalla waɗannan halayen ya ga yana da su to ya san cewa ya fita daga tafarkin malamai alima anna hafi wa shahida ala nafsi bi zalika yau kanshi wannan shaida la yumkinuhu daf'a zalika bai tun kuɗa haka wallahu al'azimu muttali'un ala sirri Allah mai girma dai ya san sirrin kowa wato zai ga maka wasu munanan halaye wanda in kaga kana da su to kasancewa tafarkin da kake ba tafarkin malanta bane to yi kokari ka gyara fa min sifatihi an yakuna akthar hammihi aw akthar hammihi ma'ashahu daga cikin waɗannan sifofi munana ya zama cewa mutum malami ne amma mafi damuwar bukatarsa a duniyan nan shine abin da zai rayu akai duniyar ce kawai a gaban shi ya zai shi mai mallaki mota da babban gida ya samu kwangila a yi da shi a siyasance a bashi mukami ya shiga ya fita wannan fantamawar kawai ita ce damuwarsa in kana fira da shi ko kana jin maganarsa ko kalli ɗabi'arsa za ka ga duniya kawai sa gaba ba za ka je na tunanin gyaran addini ko taimakon addini ko tunanin lahira ba min haisu nuhiya anhu kuma yana neman wannan abin ne ta hanyar da aka hana ba ta hanyar da ya halasta ban ta hanyar da ya halasta ne babu laifi ya nema babu laifi mutum ya nemi dukiya ya nemi arziki amma ta hanyar ta halasta ta noma da kasuwanci da kiwo da kwangila da sauransu wannan ba ba aibi bane ko babu laifi yayi shiga mai kyau ya sa sutura mai kyau ya hau abin hawa mai kyau ya auri mace mai kyau ya gina gida mai kyau amma na halasta kul man harrama ziyatallahi lati akhraja li ibadihi yana daga cikin kuskuren kuma da mu usalai yanzu muke yi shine ganin cewa wai malami in ma ya sa kaya mai kyau yayi laifi ko kuma duniya yake wannan wannan ra'ayin yan kalakata ne jama'a wannan ba addinin sunna bane za ga ya yada a cikin usalai yanzu ana sukar malamai dan suna sa kaya masu kyau kuma wanda yake wannan sukar shi ma yana sawa in haram ne gare su shi ma haram ne gare shi sayyidina abdullahi dan abbas lokacin da yaje gun khawarija da zai musu wa'azi din nan yana na cikin sunan abi dauda aka ce yayi shiga mai kyau da ya je abinda suka fara tuhumar shi akai suka ce ayyu hadhal libas ya ibn abbas ya ibn ammi rasulullah to wace irin shiga ce kuma wannan wannan ai duniya kake bi sai ce a ku dai fahimci karatu ya ja musu ayoyi saboda al aslu shine ya halasta mutum ya sa kaya mai kyau har ma annabi ya ga wani mutum yana tafiya mutsu mutsu ya kira shi ce kaifa wai ba ba kana da kudi wace kwarai kuwa ina da noma da kiwo da raƙuma da kaza ce to ya kake irin wannan shiga Allah yana son idan ya ga mutum ni'ima ya ganshi ya ga alamar ni'ima to ya kamata usare su gane mujarradin sa kaya masu kyau da shiga mai kyau idan mutum wannan shine ra'ayinsa game da wani ya ce annabi mutum ne yana so ya ganshi ya ganshi cikin kyakkyawan kama ko to mutum malamai su gane dalibai su gane wannan ba laifi bane saboda ka sa kaya mai kyau ba laifi bane an aslu amma abin da yake laifi ne shagaltuwa da su su zama sun mantar da kai lahira shagaltuwa da duniya to shine ka zama abdul khamisa abdul khamila ka zama bawan sutura bawan riga to wannan shine ka halaka kuma ka shiga ka lalace amma mujarradin sawa dan kyautatawa Allah bin nan wato ni'imar da ya maka ka kyautata kai ma ka nuna ni'imar mujarradin ka gina gida mai kyau kai shiga mai kyau a ganka a cikin hali na mutuntawa to wannan ya fi fiye da a ganka a cikin hali na Allah wadare da tozarci idan kuma Allah bai baka ba wannan wadata to sai ka sa abin da ya sawaka kar ka je ka wulakanta kanka ko ka tafi neman bashi ko ka je ka targima da teloli da masu sai da atamfofi da da turaman wagan bari ko kuma ka tafi kwaram da irin Hausa yan Bauchi ka tafi kwaram ka je ka tafi kana maula to wannan ba daidai bane wannan zubar da mutunci ne amma dai mu gane al-aslu al'aslu shi ne ya halasta mutum ya sa kaya mai kyau wannan asali halasta idan kuma mutum ya sa kayan shi to karka tuhume shi tunda baka san da ya samu ba kai baka san hanyar da yake kasuwanci ko noma ba dan mutane kawai da sun ga mutum da dukiya idan suna jin haushi sai su ce kawai ta haramci da can sai a ce ta yankan kai ce ta yankan kai yake ko dan su mogal ne da can haka ake cewa in kuma sai a ce ai kudin gwamnati ne ya sata ko shugaban ƙasa ne ya basu ko kaza duk irin waɗannan maganganun na ɗaukawa kai unnecessary zunubi zunubin da you can do without it za ka yi haƙura da wannan zunubin ba sai ka ɗauke shi ba zunubin ɗaukar alhakin bayan Allah ko da sun yi wani laifi ba kai sukawa ba ka basu da Allah da sukawa amma ka yanzu wannan ɗabi'a ta riga ta yi ta yi ta bunƙasa a cikinmu har ma muna ganin daidai ce in an tashi lissafo laifukan da ake ganin malamai suna yi to daga cikin laifukan da ake lissafawa na farko shine a ce malamai suna son duniya ya kamata ka san son duniya a mujarradin sa dabi'a ce jibiliya a jikin dan adam kaman duk wanda ya tume ka yace kana son mata ya rena maka wayo ne babu wani mutum da bai san mata sai dai kawai mutumin kirki yana dakatar da san a bisa abin da shari'a ta halasta annabi da kanshi ya ce wa uhibbun nisa ina san mata matarka da ka aura da matar da kake so za ka aura ya halasta ka so ta ta ma wanda ya ce maka a wani yana bala'in san mata shi bai san su babu azzakari ne a jikin a jikin shi shine wannan magana koko dandakakke ne shi to haka duk wanda zaka ji ya tumo ya ce wani ya cika son kuɗi shi bai san kuɗi wa innahu li hubbil khairi la shadid amma dai ana so ya zama sanka da kuɗi kai ya wuce babin shari'a kuma gane to haka mutane ya kamata zama yan ka zama ka kula da kanka tukunna kafin ka fara tunanin wani da an fara tuhon malamai sai a ce ai suna son duniya suna ta sa kaya masu kyau da sauransu wasu ma wallahi malaman nan kyauta ba ake ba su kayan nan wasu masu hankali ne a cikin mu ya ayyuhan nasu za su kai bai dace malamin mu yana yawo haka ba sai sai wani ya dinko kaya kala 50 ya kawo malami na rantsi da Allah wala malami din nan da ba malami ba ina da kayan da sun fi dozin biyu da aka bada kyauta da haihuwa ta ba saka su ba so na ma kasa iya gayin har yau na fi zama to kolo ina na wani gayu wallahi na san abokin mu da akwai mai dinka mai duk azumi sai ya dinka mai shadda wallahi guda 30 an fi shekara biyar ana yi mishi wannan hidima kawai zai ce mishi malam wannan na tafsiri ne a yi mana addu'a so ake kullum ya sa sabon zai tafsirin in ya sa ɗaya biyu uku kawai sai ya kasa ba ɗabi'a shi bace kuma mutum yana kallon tafsirin yana zuwa tafsirin sai ci haɓa alaga ta mala wanda ka saka ya ce wallahi ce wallahi alaji na kasa ne ba na jin daɗi sai daga kullum abin ya yi yawa wallahi wallahi haka yake ɗauka ya ta kyauta ma kawunan shi da bafanan shi kayan baya sakawa akwai kuma waɗanda tun dama can ɗabi'a sai ‘yan gayu ne yanzu za ka ma abokin malam jamilu sadis tun muna samari yan junior secondary school dama shi jamilu dan gayu ne kowa ya san shi yadda ka ga yana shiga nan dama caka yake shiga shi tun kafin ma wani ma ya san zai zama malami to dan ka ga yana gayin shi sai ka ce wai wai ya bu duniya dama can shi dan gayu ne ko kuma wanda malami ne shi bai damu da gayu ba yanzu kan mala ya namu alukuri na ruwan shi da gayu ba ruwan shi irin sufayen nan ne ko kayan mala ya yanzu ka ka mishi ta kaya wala ba zai gayu ba ba yadda za a yi maka gayu to haka mutane suke kowa da irinsa wani kuma condition da inda za a je ko lokaci yana hukunta irin kayan da za ka saka yanzu manzo Allah sallallahu alaihi kanshi yana da kaya na tarban baki a shi kaga babu laifi a ce zaka je wani taro na musamman kai wata shiga ta musamman saboda ka zama presentable to ma jahilai da da talakawa idan talauci ya buge su kowa ma abokin faɗan su ne tun suna faɗa da 'yan siyasa da attajirai da masu kuɗi da marowata yanzu kuma har da malamai suke faɗa masu gaya musu Allah Allah ya kyauta jama'a za mu saurara a nan za mu ɗan yi wata tafiya ne yanzu nan kuma ga malai su na ga ya kasa ya tsare dama na so mu ɗan rage karatun saboda Allah ya so darasi na gaba za mu ƙarasa littafin wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi Alaisun muje.